أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نعم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد وتر رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif 1443 wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan biyar miladiyan annabi Isa alaihi salam 2022 da izinin Allah a yau za mu ɗaura daga yadda muka tsaya a jiya a tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a jiya muna aya na ɗari cikin suratun nisa'i Uh, wanda mun karanta aya ɗin wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima mun tsaya akan wannan aya muna bayani akan abin da ya kunshi wannan aya sai lokaci ya cimma akan abin da Allah Ubangiji yake bayani na falala da albarka da alkhairi da tanadi da yayi ma waɗanda suka yi hijira zuwa ga Madina suka je domin su taimaki manzan Allah domin su ɗaukaka kalman Allah sallallahu Alaihi sallama domin su ɗaukaka ƙwarjinin addinin musulunci to Allah ya faɗa mana sakamakon wanda suka noke suka ƙi yin hijira har dalilin nokewansu ya kai su ga sun fita tare da kafirai musulmai ne su a baya amma ranar badar sai suka fita tare da mushrikai suka tare mushrikai yakan manzan Allah kuma har suka mutu a nan mala'ikun ɗaukar rai idan suka zo kafin su ɗauki ransu sai su ce ku a ina kuke kuna tare da annabi da mun sani a baya amma yau kuma mun gan ku a nan me ya kawo ku nan sai su kawo uzuri wanda Allah ya yi mana bayani gabaki ɗaya to wannan aya da Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi wanda ya yi hijira domin ɗaukaka kalman Allah ya fil ardi muragaman kasiran wa sa'a dai samu abin da zai turmuza hancin abokin gaba da shi da yawa a ƙasan Allah sabila da ƙasan Allah tana da yawa Allah bai yadda ka zauna a gurin da za a hana ka addininka ba duk gurin da ka fahimci za a hana ka addinin ka to haramun ne ka ci gaba da zama a wannan wajen Allah ya maka umarni kai hijira sabila da kasan Allah alam takun ardul alam takun alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha haka Allah ya faɗa ma waɗanda suka ƙi yin hijira da suke cewa su mustad'afina ne fil ardi Allah ya ce kasan Allah ba ta da yawa ne ba tana da yalwa ba me yasa ba za ku yi hijira ba me yasa ba za ku bar kasan ba to duk wanda yake fuskantar barazana na addini a gurin da yake zama koko yana rayuwa a bi a al'umman da ake saban Allah ake attajahuru bil ma'asi ake bayyana saban Allah ake aikata abubuwan da Allah ubangiji baya so to Allah ubangiji bai yadda ka ci gaba da zama a wannan waje ba Allah ubangiji ya maka umarni kai hijira man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kafiran wa sa'a wanda ya hijira domin ɗaukaka kalman Allah zai samu muragaman wato yalwa na arziki wanda zai turmuza hancin abokin gaban da yake masa fata da talalan tsiya da talalan fatara da talauci to lallai Allah zai bashi wa sa'atan kuma Allah zai bashi yalwa mai yawa wa man yakhruju min baitihi muhajira duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai halin hijira sun mai yudrikul mautu muhajiran ilallahi wa rasulihi wanda ya yi azama ya yi hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan aya ta sauka ne akan wani sahabin manzon Allah Khalid ibn Hizam a wani kaulin a wani kaulin kuma an ce ta sauka ne akan Dumrat ibn Damra ibn Nu'aym koko wato dumratu ibn hizam haka dai an yi sabani akan wane ne ainihi ayan ta sauka kansa wasu sun ce damratu ibn jundubi al-khuzai wasu sun ce damratu ibn jundubi ibn damra wasu sun ce khalid ibn hizam an dai yi magana akan akan wa ayan ta sauka amma wanda ayan ta sauka a kansa abin da ya faru dattijo ne shekaru yayi yawa yana kwanci a kan gado na rashin lafiya sai ya ji Allah Ubangiji yana magana wato saƙon manzan Allah na hijira akan mutum bayi da uzurin ya zauna bai yi hijira ba sai ya kira ahalinsa ya ce ba mu da uzuri ya ce ni dai bana da uzuri ina da daman da zan iya yin hijira kuma yana halin rashin lafiya yana kwanci a kan gadon rashin lafiya amma ce shi baya da wani daman da zai zauna gaskiya shi zai hijira ya tafi gurin manzan Allah wannan cewa da Allah ya yi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a baya da lokacin da zai zauna jira kawai shi zai tafi gurin manzan Allah yace iyalansa su shirya shi aka shirya shi aka ɗauke shi ana halin tafiya a wani waje sunan wajen tan'im Allah ya ɗauki ransa ya mutu a hanya iyalansa sai suka isa madina sai suka je suka ba da labari wa manzan Allah a rasulallahi wani mahaifinmu gashi gashi ya ce zai yi hijira amma yana cikin halin rashin lafiya an ce masa ya zauna ya ce shi baya da wani natsuwa idan ba ya zo gurin manzan Allah ba gashi kuma ya mutu a hanya mun bisine shi kaza kaza kaza kaza sai Allah ya saukar da wannan aya Allah sai ya ce wa man yuhajir ko wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ya fita daga gidansa yana mai halin hijira zuwa ga Allah da manzon Allah summa yudrikul mautu sai mutuwa ya same shi akan hanya faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya zama dole Allah zai cika masa ladansa Allah ya rubuta ma kansa wannan mutum Allah zai bashi lada irin na wanda ya hijira wa kana Allahu ghafuran rahima Allah Ubangiji ya zamo mai yawan gafara ne kuma Allah Ubangiji ya zamo mai yawan jin kai ne. A Ibn al-Arabi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na mazhaban Imamu Malik ya yi bayani akan kashe-kashe na hijira, kashe-kashe na hijira, hijira kashi-kashi ne, ba kashi ɗaya ba ne, ba hijira daga maka zuwa Madina ba ne, kaɗai hijira, a'a hijira nau'i-nau'i ne, amma babban hijira kashi na farko shine ne الخروج من دار الحرب ila دار islam mutum ya fito daga wajen da ake yakan musulunci kamar lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka ya koma madina sabila da yaƙi da gaba da adawa da ya fuskanta daga kafiran makka ko kaga manzan Allah sai yayi sai Allah ya fardanta masa hijira ya fito yayi hijira to hijiran farko shine a al-khuruju min daril harbi ila daril islam ka fito daga wajen da ake yakan musulunci ka koma zuwa gurin da ake musulunci da za a ce kana anambra ko kana fatakut ko kana wata kabila daga cikin kabilun kudu wanda suna da tsaurin wato ra'ayi akan wanda ya musulunta to Allah bai yarda ka zauna a cikin su ba idan kana fuskantar kalubale da kai da iyalanka da rayuwanka Allah ya ce maka ka fito Allah ya nuna mana darasi akan hijiran manzon Allah babban darasin da Allah ya nuna mana akan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama annabi dai a garin makka ya ga takunkumi da yawa kafin hijira ma an yi masa wani kulle wani kulle da banu da su da shi da banu hashim gaba ɗayansu ba a sayar musu ba a saya daga gurinsu ba a aurar musu wani takunkumi aka musu mai tsanani akan manzan Allah aka musu takunkumi mai nauyi kan manzan Allah duka aka jure aka shanye cutarwa ya kai ga an yi mitin an ce za a shigo dare ɗaya a yi ma manzan Allah wato kisan bardan namiji kawai mutane arba'in daga kabilu daban-daban wannan kabilun ta kawo mutum goma wannan kabilan mutum goma wannan kabilan mutum goma suka ce idan muka haɗu daga kabilu daban-daban muka kashe shi babu wanda zai wato banu hashim ba za ta tunkaro ta kabila ta ce wane ne ta kashe min wane na ba da haka abun ba zai yi tsanani ba wannan duk da su abu jahal makiyin annabi da shi ya kai wannan zama din abu jahal ya yi asara aka shirya aka zo wa manzan Allah cikin dare Allah ya sanar da manzan Allah annabi ya fita annabi ya fita ya yi hijira lokacin da manzan Allah ya fita fa ya fita mutanen makka suna tsananin ƙinsa fiye da yadda suke ƙin mutuwa wasunsu ƙi mai tsanani akwai wanda ya ce wa manzan Allah na zo gurinka duk duniya babu wanda nake ƙi kamanka kamanka duk duniya ba wanda nake ƙi kamanka amma kuma rabon da ya samu kafin ya bar wajen sai ya ce amma yanzu duk duniya ba wanda nake so kaman ka duk duniya yanzu ba wanda nake so kaman ka to annabi ya fitar suna kin saki mai tsanani amma mai ya faru tun kafin ya isa madina sai ya ga al'inayatul rabbaniya yanda suke zuwa masa ta ko ta ina wa qalawhu fa hanna juz'un ilayhi wa abawhu fa waddahu al-ghuraba'u ويها قوم جفوا نبيا بعرض ألفته دبابها والزباء أخرجوه منها وآواه غار وهمته همامة ورقاء wannan al'imam al-busiri ne yake faɗi ya ce wai ha ƙaumi kai ta wayannan mutanen wasu irin mutane ne waɗannan jafau biyan suna jafa'i da ƙiyayya wa annabi bi arzin a ƙasansu wanda a cikin wannan ƙasan alifatu dibabu hawa ziba'u daman kasan da barewan kasan da dabbobin kasan duk sun saba da shi tana ganin sa kawai zuwa suke yi Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah dabbobin garin sun fi mutanen garin hankali damo ta san manzon Allah annabi ya tambayi damo ya ce ya dabbu man ana damo ya ce ashhadu annaka rasulu rabbil alamina kad aflaha man saddaqaka wa kad khaba man kazzabaka na shaida kai annabi ne daga gurin Allah wanda ya gaskata ka ya rabauta wanda ya karyata ka ya tabe yace ya dabbu man ta'budu wa kake bautawa yace allazi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati na'imuhu wa fin nari iqabuhu ina bautan Allah da al'arshin sa yake sama mulkin sa yake kasa ni'iman sa yake aljanna azaban sa yake wuta tafarkin sa yake ruwa damo ne yake wannan ulfan tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alifatu dibabu hawa ziba damo ya saba da shi barewa ma ya saba da shi ya shige yana tafiya sai ya je ana kiransa ya rasulallah ya rasulallah ya juya sai ya je ana udnu minni ya rasulallah sai ya ga barewa tana ɗauke a jikin bishiya barewa ne ashe take kiran manzo Allah tana ce udnu minni ya rasulallah annabi ya ce me yake me yake damun ki tace inna li khishfaini ina da yara jirajirai kwaya biyu tsakanin dutse kaza da kaza kuma suna jin yunwa wane ya farauce ni ya ɗaure ni ka kunce ni na je in na ba su na shayar da su na yi alkawarin zan dawo annabi ya kunce ta kafin ka ce me ta je ta ba su mama ta dawo babu wanda ya isa ya saba ma annabi alkawari dabba ba zai saba ma annabi alkawari ba ma ballantana kuma mutum wanda ya asara gashi yana saba ma annabi alkawari ta dawo annabi na cikin daure ta sai ga sahabin ya dawo ya ce ya rasulullah ko kana bukata ne annabi ya ce a'a ka fansar min dai daga ƙarshe annabi ya sunce ta yana ta mamakin yaya aka yi ka sunce abin da na farauto kuma ta tuma tsakanin duwatsu tana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kirari wa manzon Allah tana faɗan kalmomin yabawa ga manzon Allah barewa ta saba da manzon Allah damo ya saba da manzon Allah kurege ya saba da manzon Allah dutse ya saba amma ga mutum yayi wauta wa manzon Allah alifatu duba ba zuwa akhrajuhu min hawa awahu gharun sun fitar da annabi daga makka amma kogo garu saur yana ce ka shigo ciki na mana ka sauka maraba maraba duk yanda annabi da ya shige duwatsu suna maraba haba haba bishiya annabi na zuwa dai shige kawai idan babba ne ta tara hanya sai ta rabe gida biyu kawai sai ta bashi hanya ya wuce rami idan annabi ya zo zai tsallake kawai sai ramin ya haɗe sai annabi ya wuce kogon dutse ko ina yana ce shigo mana shigo mana tun kan annabi ya isa madina banun najjar da al'ansar su zo suna ce zo gidana zo gidana tun daga hanya kogo yana kiransa duwatsu suna kiransa dabbobi suna masa sallama yana nuna maka cewa duk wanda ya fita daga gidansa ya yi hijira domin ɗaukaka kalman Allah wallahi Allah ba zai bar shi cikin kewa ba Allah zai haɗa shi da wato farin ciki man da ya fi wajen da ya taso ka duba da ya fita daga garin makka a tsorace amma ya shiga cikin madina a farin ciki ya shiga cikin madina maɗaukaki wanda ake sonsa ya shiga cikin madina dukkanin maɗaukakan madina suna tsaye a kan digadigansu sama da kwana uku ana kan bishiya ana jiran manzan Allah ya zo yana zuwa kuma kawai murna ya barke da farin ciki tsala albadru alaina min thaniyati alwada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا كردائي suna masa yabo na soyayya ko suna masa yabo da girmamawa da sauransu to Allah ubangiji yayi alkawarin kai ma idan a gurin da kake kana fuskantar barazana na addinin ka kabbar gurin kana zuwa wani waje da ka samu ana haba haba da kai dan muku misali daya muku misali daya Sheikh Dayir Usman Bauchi a bauchi dai Allah ya saka bauchi da alheri mu ne yan baucin aiko to a bauchi dai babu irin hasada da gaban da bai gani ba babu da gaba da kyashi gidan haya waye waye akwai gidan hayan da shehi ya zauna ya haɗu da wani azalimin mutum wanda shine mai gidan ana wazifa zai zo ya ce a tashi a tashi ya yi tsawa babu irin abubuwan da ba a gani ba amma yanzu wani irin girma ne Allah bai ba mu shehi ba gida kuma sai dai a ba mu wani gida kuma babu gidan da ake haya ko ɗaya cikin gidaje sama da ɗaruruwa kaza duka almajirai ne a ciki sai wani hamshakin attajirin mai kuɗi ma'aikacin banki ya sai da gida sabila da ya karaya shehi sai ya sai gidan ya zuba almajirai a cikin gidan wannan shine izzan Allah izzan Allah ba ta gushewa ba wani mutum kaskancacce sai wanda ya kaskantar da kansa ko yanzu duk yanda shehi ya je ku kun riga kun san yanda Allah ubangiji ya rishe shi yasa idan ka ga mutum yana wani lungu yana wani loko wai yana fada da shehi ko yana gaba da shehi abin dariya ne abin dariya eh kaman kare ne yake haushi ma rana rana ta fito sai yana ta haushi hau hau hau da Allah me haushin zai kare yana haushi ma wata me haushin zai yi babu abin da haushin zai sai dai kawai ya gaji zafin ranar ya bige shi ya gudu ya koma ya kwanta to haka duk wanda ya Allah ubangiji mafi yawa kuma sunnan Allah ne garin da kake farko ba kafin garin ka gidanku idan Allah ya maka wani matsayi ya girmama ka da wani daraja da gidanku da abokanka da matanka su ne wanda ba su ganin wannan darajar gaba ɗaya suna ganin hawa wane kuma wane a gabanmu ya tashi ai wannan yaro yaro ba haka ake faɗa ba wannan yaro kuma a gabanmu ya tashi wannan yaron haka ake faɗa idan iyalai ne ma haka iyalan ka wasu ganin darajan ka abokan ka ma abokinmu ne fa kai abokinmu ne mun yi kwallo tare da shi mun yi talla tare da shi ba su ganin darajar shi kuma Allah idan ya girmama mutum bawa ba yi da wani zaɓi sai ya sadaukar ya yarda mika wuya domin ya zauna lafiya da Allah saboda Allah ne yayi wannan abu ko Allah ne yayi wannan abu kuma duk abin da Allah yayi ma wani bawa ka zo kana faɗa da wannan abun to ba da bawan kake faɗa ba da Allah kake faɗa da Allah kake faɗa kuma wakafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah shi zai tara yakin sai dai ka wahala ka wahala kanka yayi furfura ka mutu da bakin ciki amma zaka ga wannan bawan yana ta sama sama sama sama sama ba zai dawo kasa ba to haka bayan haka bayan abokai da iyalai da da mutanen to sai mutanen garinku daraja mafi yawa darajar malami yan wani gari su suke su suke fito da darajar wannan malamin in wani gari suka nuna suna son sa duniya ta karbe shi shikenan sai mutanen garin su su sallama dau'an dau'an kamar yadda manzon Allah makka bata biyo ta mika wuya ta durkusa akan gwiwoyinta ba sai da manzon Allah ya dawo da nasara mafi girma daga Madina da wazajen Madina makka ta mika wuya to haka mafi yawa sunnan Allah ne zaka ga malamai suna fama da irin waɗannan abubuwan malamai suna fama da irin wannan hasada ai haka annabin ai ta ce maraya ne marayan gidan Abu Talibu wannan kuma wannan wannan Allah ma idan zai turo sai ya turo wannan shine annabi maganganu na raini da kashi da koma baya saboda haka mu yaƙi hasada daga zuciyarmu in mun yaƙi hasada daga zuciyarmu za mu zauna lafiya za mu zauna lafiya wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhu al maut wanda ya fita daga gidansa yana mai halin hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sai mutuwa ya riske shi a hanya faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata Allah zai bashi lada wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai na'am وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن تكفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah Ubangiji a wancan na fara yi mana bayani akan wato kashe-kashen hijira wanda Ibn al-Arabi ya faɗi ya ce farkon hijira wato hijira na farko shine alhijiratu min daril harbi ila daril islam hijira daga wajen da ake yaƙi zuwa gidan musulunci wato gurin da mutum zai samu dama ya yi musuluncinsa yana zaman lafiya sannan alkhuruju min arzil bid'a fita daga ƙasan da ake bid'a zuwa ƙasan da ba a aikata bid'a wanda imamu malik yake cewa la yahillu li ahadin an yaqima bi ardin yusabbu fiha salafu bai halatta ga wani mutum ya zauna a garin da ake zagin magabata ba sabila da zagin magabata bid'a ne a kirkiran abubuwan da Allah Ubangiji bai yarda da su ba wanda ba su da asali a addini bid'a ne alkhuruju min ardil bid'a yana nufin kasan da ake aikata bid'a ma'ana bid'a wanda ya saba da asali wato wanda babu shi dai baya da asali a zamanin manzon Allah saboda mutane da yawa sun jahilci bid'a kamar yadda ranar nayi mana bayani mutane da yawa sun jahilci bid'a suna ganin kawai bid'a shine duk abinda annabi bai aikata ba wannan ai sunansa bid'a wanda kuma idan da suna da dogon tunani za su fahimci to ai in da su kalli bid'a da irin wannan itar din to gaba ɗaya ma musulunci yanzu bid'a zalla ake babu wani babu wani tacaccen abin da babu bid'a a ciki kwanan nan na dawo daga umra gurin safa da marwa gaba ɗaya gurin tayil ne an rufe gurin ma gaba ɗaya gurin a rufe yake ruwa ko ana ruwan sama ruwan sama ba zai shiga gurin ba dutsen ma an narka wani abu an zuba akan dutsen sabila da mutane suna fasa dutsen suna kwakulan dutsen an narka wani abu an zuba akan dutsen yana nan za ka yi tafiya ne gurin da aka ce za ka yi za ka yi sassarfa gurin wani green din wuta aka saka kana zuwa ka ga wannan green din wutan to nan ne za ka yi sassarfa sai ka ga ana fofoti ana shige gurin za a ci gaba ɗaya gurin a shimfiɗe yake da tayar AC mukayyaf malam AC da ka ji ya ratsa fatanka da kasusuwan jikinka amma sabon manzan Allah suna gumi suke shige gurin suna gumi suke shige gurin amma ga kuma yanda gurin ya canja gaba daya ga ita kanta haramin yanda ta canja gaba daya yanzu haka idan da za a taso su magabatan da a ce su ba su ganin abin da ke faruwa mu a aqidan mu duk sahabbai suna ganin abin da yake faruwa wallahi Allah yana nuna musu sun san abin da yake faruwa da a ce ba su ganin abin da yake faruwa da su tawo yau su zo su ga garin makka da su ce nan ba makka bane da su ce nan ba makka bane ka'aba ma da su ce ba ita bane tabiya da duka ta canja ta canja gaba daya an ƙara yalwan ginin ta haka ita kanta masallacin manzon Allah ainihin cikin masallacin manzon Allah yanzu ainihin masallacin na da yanzu guri ne ginanne dan kankani da bayi da girma gaba ɗaya ma masallacin manzan Allah ya cinye ya cinye Madinan na da gaba ɗaya ya cinye cikin gidajen Madina gaba ɗaya girman iya masallacin kawai ya cinye gidajen Madina sai dai gefe gefe kawai wanda masallacin na manzan Allah zana, zana ne da, da, da, da kaba da sauransu aka saka aka lullu idan ana ruwa ma a shiga a jika jargaf ko yau ga shi duk bidiyo'i ta bidi'an ci gaba ya zo an sassaka abubuwa na kyale-kyale da sauransu zinare da azurfa da gwalagwalai kawai da wuta idan ka shiga gurin kafin ka shiga idan ka shiga cikin ainihin gurin masallacin manzon Allah kana tafiya kana tafiya kana tafiya normal tile mai zafi akwai tile din da kana saka kafan ka da ka ji kaman ka saka kafan ka cikin fridge wani nau'in tile kana saka kafan ka gurin da ka ji kaman kuma fa gurin abu ɗaya ke sai ka ce a a AC aka saka a kasa ko menene ka san duk yanda mutum ya kai da wayewansa in ya je wannan wajen sai ya zama ba kauye wai an ce wai an saka wai wai an saka hotunan mu a ga mu nan a raudan manzon Allah wani sai ya ce wai kauyawa sai wani ya ce masa sai wani ya ce masa ko ubanka ne ya je wannan wajen ba kauye zai dawo ko waye ya je wannan wajen ba kauye zai dawo to duka duba bidiyo'i da Allah duba bidiyo'i in suka zo sai su ce a to ai wannan bid'an ai bid'a ce wanda ba a cikin addini a masallacin a kawo abu ai man a hadasa fi amrina haza masallacin ba amrina bane kafet ai ma laisa minhu ne rufin masallacin laisa minhu ne azurfa da gwalagwalan da aka saka laisa minhu ne dan haka ku je madina ku ce musu fahuwa raddun masallacin kuma fahuwa raddun suna fahimtar wato su suna daukan addini a tsukakken kwakwalwa ya sa suke wahala duka kamar yadda na faɗa mana a baya rushe addinin ma da ai gaba ɗaya ce duka addini ya zama bid'a biya da babu wani abin da a sifan da manzon Allah ya zo da shi wannan abin ba a canja masa kamanni ba kuma canja kamannin bai canja abin da manzon Allah ya zo da shi ba abin da ba su gane ba kenan ga su tsamo tsamo cikin bid'a amma kullum sai kuri da kiyar da korarin bid'a kaza bid'a kaza Allah ubangiji ya tsare mu to akwai al-khuruj min ardil bid'a kuma an yaki kwakwalan mutane ana ce bid'a yanzu kawai sai sai dan maulidi ya fara tsananin da shi yake yi su ne yan bid'a fa su ne mubtadi ba mu ba wallahi su ne yan bid'a su ne tatattun yan bid'a duk abin da suka yaki wani da shi da sunan bid'a suna da irin wannan abin suna yin sa na san zuciyansu kun san lokacin da ai hoto daukan hoto da a ce daukan hoto ma bid'a ne mala'iku ba su shiga gidan da da akwai hoto a ciki amma yanzu da ka ga malami har sulfi yake yi malamin sunna amma malamin sunnan su ba sunnan manzon Allah ba kaga har sulfi dai daga sulfi yayi sulfi da sauransu wani kuma ma wani dan wani wani dan rawan kai malam dan tasha a'udhu billah mai zagin bayin Allah mai zagin mutane wai shi a wajensa kullum da ka ganshi akan wani mimbarinsa dan tsukukut ya saka farin jallabiya yana zara ido yana wuri wuri da ido wai shi a gurinsa daukan hoto haramun ne amma kuma da a zo a saka bidiyo ana daukan sa bidiyo ba mai sura daukan hoto haramun ne amma kuma da a masa da a masa live bidiyo a'a wani irin tosheshen kwakwalwa kake da shi ustaz kai da ka haramta daukan hoto hoto ya zama haramun kai ba a ɗaukan ka a hoto amma kuma ka zo an kafa kyamara ana maka ana maka ana maka bidiyo ka tara kuɗaɗe a aljihunka akan kuɗi ma har faɗa kake da wasu kuma kuɗaɗen duk da akwai hoto a ciki a raina wa mutane hankali Allah ya sauke akwai alkhuruju min ardin bid'a akwai alkhuruju min ardin ghalaba alaiha alharam mutum ya hijira daga kasan da haramun yayi rinjaye akan mutane ana yawan aikata haramun sai kai fita ka bar wannan garin kawai kaman kana wani waje kaman yadda wani ya taba kira ne tambaye ne ce mun malam ina gari kaza ina kasuwa amma aikata haramun da batsa da saban Allah ya yi yawa a gurin ya ya zan yi na ce masa ka bar garin baka da uzuri a gurin Allah abinda kake nema na arziki a wannan garin in ka je wani gari ma akwai ka bar garin to shine al-khuruj min ardin ghalaba alaiha al-haram fita daga kasan da haramun yayi rinjaye sannan kuma akwai al-firaru min al-izayati fil badan gurin da za a cuce ka ka gudu ka bar wannan wajen ba imani bane ka zauna a yi ta cutanka ka ce wai kai mumini ne a yi ta cutanka a yi ta cutanka a yi ta cutanka ba imani bane wannan ba imani bane in an cuce ka a guri ka gudu ka bar gurin la yuldagul muminu min juhurin marrataini ko in ji manzon Allah mumini ba a cizon sa a rami ɗaya sau biyu idan aka cuce shi a nan to gobe ba zai zauna a gurin a zo a sake cutansa ba an gane ko ana ana ba da labarin Sheikh Abdul Fathi al-Yarwawi na Maiduguri aka ce wata rana yana zaune a zawiyansa sai aka kama fada matasa suka kama fada irin dai a ce yan daba hakan nan ko suka kama fada da suka kama fada yana ya shimfiɗa da duma ne yana zaune kawai sai aka ga yana da duma da ya shiga gida sai aka ce a karin kalla ba da a nuna karama ba sai ya ce ai karaman kenan na tashi na shiga gida karaman kenan na tashi na shiga gida an gane ko to idan kaga izaya Allah bai yarda maka ka zauna a gurin da za a cutar da kai ba sannan khawfun min almardi fil biladil wakhma tsoron rashin lafiya a garin da wato da akwai cuta a wannan garin duk da dai an ce idan annoba ya sauka a gari ba a yarda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wanda suke cikin garin su fita sannan kuma kar wanda suke wajen garin su shigo kar wanda suke ciki su fita kar wanda suke waje su shigo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka amma idan gari da akwai cuta ana kamuwa da wani mummunan cuta da yake kai mutum zuwa ga halaka to Allah ya maka umarni kai hijira daga wannan garin ka koma wajen da zaka zauna lafiya sannan kuma akwai alfiraru khawful aziyati fil mali mutum ya gudu sabila da tsoron cutar da shi cikin dukiyansa akwai yan fashi a gari akwai yan fansa me ake ce musu kidnappers a gari ko akwai barayi a gari to Allah ubangiji ya maka ya halatta maka ka tashi ka gudu domin ka tsira da dukiyanka ka tsira da mutuncinka har ma a wani hadisi an ce manzon Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi akan dukiyansa an zo kaman yan fashi suka zo suka tare shi da su kwace dukiyansa ya rungume suka aka kama fada suka kashe shi yayi shahada sai dai idan dukiyar na haramun ne an gane ko to da sauransu an faɗi kashe-kashen hijira ɗin kamar yadda malamai suka kawo wanda kuma babban hijira shine hijira ƙaurace ma abin da Allah ya hana ko almuhajiru man hajara ma na Allahu anhu ko ma na Allahu anhu mai hijira shine wanda ya ƙaurace ma abin da Allah ya hana shi idan ka bar abin da Allah ya hana ka ka aikata abin da Allah ke so kai ma mai aikata hijira ne wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah لن تكسروا من الصلاة إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله سيشي وإذا ضربتم في الأرض إذن تفيا يكاما كو أدورا كساما أنا تفيا من نيسا فليس عليكم جناهم باب ليفي sabila da Allah ya kulla alaka na ibada da kowane lokaci na ɗan adam sallah babu wani lokacin da za a ce wannan lokacin an ɗauke maka sallah to Allah kuma yana tausayin mu yana jin kanmu to sai Allah ya biyo da maganan tunda an yi maganan dogon tafiya domin yaƙi to ai akwai ba dogon tafiya wanda ba yaƙi za a je ba za a yi dogon tafiya domin kasuwanci ko dogon tafiya domin sada zumunta ko dogon tafiya domin wa'azi da da'awa to sai Allah ya ba da wani sauki ga matafiya wanda ya zamo sunnan manzon Allah sunna mai karfi shine kasro kasro sallah mai raka'a hudu a rage shi ya dawo raka'a biyu kamar sallan azahar sallan la'asar sallan isha a salloli guda biyu ne babu kasru shine sallan magariba da sallan asubahi ko to Allah ce ya bada wannan hukuncin domin ya saukar da ya samar da sauki ga al'umman manzon Allah Allah ubangiji yana saukakawa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ya saukaka muku Allah baya son ya wahalar da ku Allah bai sanya wahalar da mu sabila da halin tafiya manzon Allah ya ce as-safaru qit'atun min al-azabi tafiya yanki ne na azaba sabila da wahalan tafiya da damuwan tafiya sai Allah ya bada wannan daman wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in kiftum an yaftinakum al-adu an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi idza darabtum fil ardi idan kun yi dogon tafiya a ƙasa falaisa alaikum junahun babu laifi an taksuru min salati ku ku yi kasaru na sallah sallah mai raka'a hudu ku mai da shi raka'a biyu in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna tsoron kafirai su fitine ku sabila da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci ne da ake yaki to duk yanda mutum yake yana dar dar dar dar dar dar sabila da kar abokin gaba ya zago ya kawo masa farmaki ya zo ya kashe shi ko ya hallaka shi ko ya kwace dukiyarsa ko wani abu kamar yadda zamu ga haka da yawa ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hali na tsoro da damuwa da fargaba kafin wato musulunci ya ya ya, ya mallake ko ina da ko ina to Allah sai ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi dogon tafiya a ƙasa falaysa alaikum junahu babu laifi an tafsuru min salati ku ku yi kasru na sallan ku sallah mai raka'a hudu kuma da shi raka'a biyu in kiftum an in kiftum an yaftinakum alladhina in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitine ku innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lallai kafirai abokan gaban ku ne a bayyana a filin Allah kafirai suna kin ku suna gaba da ku to anan bayani akan kasru wato kasru a wajen wasu suna ganin farilla ne kaman Umar ibn Abdul Aziz da wasu jama'a na daga jama'a na malaman kufa da alkadi ismail da hamadu bin abi sulaiman sun ce yin kasru wajibi ne farilla ne idan dai mutum yana halin tafiya to dole ne ya yi kasru sai suka kafa hujja da hadisin sai da tuna aisha wanda take cewa furidati salatu raka'ataini raka'ataini Allah ya fardantar da sallah raka'a bibbiyu bibbiyu ne Allah ya fardantar da sallah raka'a bibbiyu bibbiyu ne ko kuma inna salata furidat fil hadri arba'an wato fil hadri arba'an sallah an fardanta ta raka'a hudu ne in mutum yana halin gida wa fi safari raka'ataini idan yana halin tafiya an maida ita raka'a biyu wa fil kaufi raka'atan idan kuma ana halin tsoro salatul khawfi wannan raka'a daya amma kuma za mu ji bayanan da malamai suka yi dan wasu sun rushe wannan hujjan na cewa wanda suka ce yin kasru a sallah wajibi ne farilla ne dogaro da wato wannan hadisin na sayyidatina Aisha sai suka ce to ai sayyidatina Aisha ita idan da ta yi tafiya din ba ta kasaro cika sallanta take yi shi yasa idan muka dawo muka duba a a mazhaban wato Imam Malik Imam Daril Hijra Imam Malik a gurinsa kasru sunna ce mai karfi kasaru sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzan Allah amma ba wajibi bane ba farilla bane sunna ce mai ƙarfi da Allah ne ya ba ku wannan daman Allah ne ya muku wannan sadakan ko ba haka ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ya tambayi manzan Allah akan kasaru me yasa kasarun nan ai he mu cika sallan kawai sayyidina Rasulullahi yace Allah ne ya muku wannan sadakan tunda kuma Allah ya muku wannan sadakan ku karba ku gode ma Allah kar mutum ya zaci imani ne saboda shi yana ganin zai iya cika sallah yayi ta cika sallah a'a Allah yana son in ya sauƙaƙe maka ya ga ka amshi wannan sauƙaƙewan kuma ka gode masa akan wannan sauƙaƙewan an fahimta yawwa to masha Allah amma zahaban Imam Malik qasaru wato akan yi shi ne gwargwadon tafiya idan ya kai farsaki goma sha shida wanda shi ne mil arba'in da biyar ko ko mil arba'in da shida mil arba'in da shida ma'ana tafiya idan ya kai mil arba'in da shida tsawon zangon tafiya sannan kuma sai da sharaɗin idan a tafiyan ka san za ka yi kwanaki sama da hudu to ba za ka yi ta yin kasaro ba a hanya dai ka iya yin kasaro amma idan ka je garin da ka ci gaba da cika sallanka ne da ka ci gaba da cika sallanka ne inda ka san za ka yi kwana hudu ko kwana biyar sai dai idan ka san kwana uku ne iyakanka kwana uku to nan kuma za ka yi ta yin kasaro har tsawon kwana ukun nan an fahimta idan kuma ka yi tafiya din baka san ran da za ka dawo ba kana jiran kuɗi ne kana jiran dai a sallame ka to ko kwana ishirin ne ta kama ka kana tsammanin gobe da ka dawo ba gobe ba jibi kana tsammanin jibi da ka dawo ba jibi ba gata haka ta yi ta jan ka ta yi jan to ko ka kai kwana 20 za ka yi ta yin kasaro abinka sabila da kai ba mazauni ba ne kai matafiyi ne amma idan mutum ya ketara kwana uku to ya zamo mazaunin gari ba zai yi kasaro ba an gane ko sannan a mazhaban zahiriya daudu zahiri a gurinsu kasaru mil uku ma mutum ya iya yin kasaru mil uku ko irin anguwa da ka je haka daga nan zuwa gobe hakan nan kawai sai ka buga kasaru amma wannan ba mazhaban wannan fahimta ne shazi ba fahimtan ahlus sunna bane an gane fahimtar ahlus sunna shine ɗaya daga cikin fahimtocin waɗannan malamai na mazhaba kwaya hudu wanda a kansu ne aka gini tafiyan mazhaba ta ahlus sunnati wal jama'a a mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya hambaliya da kuma idan an faɗaɗa har mazhaban jafariya da zaidiya duka yana shigowa ciki a matsayin mazhaba na fiqhu kenan da mazhaban dawudu zahiri din zahiriya da sauransu na'am to a mazhaban imamu malik dai farsaki sha shida ne mil arba'in da shida kenan idan tafiya ya kai wannan zangon to babu laifi mutum zai iya yin zai iya yin kasaro a wannan tafiya din idan ya san ba zai ketare kwana hudu ba to Allah ubangiji ya bayar da wannan ne sabila da sauƙaƙa ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aka ce wani ya tambayi sayyiduna Abdullah ibn Umar ya tambayi sayyiduna Abdullah ibn Umar yake cewa yabna umar me yasa Allah Ubangiji a wannan ayan wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru ai Allah ya ce idan kun ji tsoron kafirai kada su fitine ku in kun ji tsoron fitinan kafirai to ai ya zamo kasaru sai idan mutum yana tsoro kenan idan mutum baya tsoro ba zai yi kasaru ba yake tambayan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tambayin shine Abu Abdurrahman yake cewa inna najidu salatal khawfi wa salatal hadri fil Qur'an mun samu sallah dai guda biyu a alqur'ani akwai salatul khawfi akwai salatul hadri sallah na tsoro idan ana gurin yaki ko ana halin tafiya ana tsoro akwai kuma sallah na mutum mazaunin gida ne sai ce amma wala najidu salatas safari ba mu samu wani sallah na kasaro a tafiya ba ba mu samu ba فقال عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر يتي متى يا ابن اخي يا كاي دان uwana ان الله تبارك وتعالى بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم الله يا تورو منا النبي محمد ولا نعلم شيئا بمسان komai ba fa inna naf'alu kama ra'aynahu yaf'alu mu dinnan zamu yi kaman yanda muka ga yana aikatawa sai aka ce to manzon Allah ma wani lokacin daga daga daga makka zuwa mina ma yayi sallan kasaru zuwa zulhulaifa ya yi sallan kasaru to gini akan wannan ne zahiriya sai suka ce za a iya yin sallan kasaru ko da mil biyar ne ai ko da mil uku ne ko kuma mil hudu ma'ana duk wani tafiyan da zaka bar iyalanka ka je wani waje ka iya yin kasaru a wannan amma mazhaban ahlus sunna daban da mazhaban da muke kai mazhaban imamu malik shine tafiya sai ya kai farsaki goma sha shida mil arba'in da shida kuma tafiyan sai ya zama ka san ba iya kwana kwanakin da za ka yi ba ta shige ɗaya biyu uku ba amma idan ka san dai kai hudu to ba ka yi kasaru ba da sauransu wallahu ta'ala a'lam idan kuma kana halin tafiya wato kana dawowa kasaru ya kama ka a hanya kamar misali kana dawowa daga wani waje sai sallan kasaru ya same ka a wannan wajen amma sai wani lalura bai barka ka yi sallan ba sai da ka dawo gida garin ka kenan to wasu malamai suka ce sallan da zaka rama a kasarun zaka rama ba a sallan ka dawo gida zaka rama ba a'a a kasarun zaka rama in ji wasu malamai wallahu ta'ala a'lam na'am
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم موضى أو كنتم موضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله يتي وإذا كنت فيهم إذا كان تكنس يا رسول الله فأقمت لهم الصلاة أنا ما قلنا وأنكم أكن صلاة الخوف صلى أهالي ياكي wato ana cikin yaƙi sabila da girman sallah a gurin Allah ana yaƙi ma Allah bai ɗauke sallah ba ana yaƙi Allah bai ɗauke sallah ba sabila da girman sallah saboda haka sallah ta zamanto duk wanda kaga yana wasa da sallah baya yin sallah wannan kawai baya da rabo ne gaba ɗaya idan dai kaga mutum baya sallah to Allah ya nisanta shi in kaga mutum yana wasa da sallah to Allah ya nisanta shi amma idan kaga kana kula da sallah akan lokaci kana zuwa masallaci manzon Allah ya ce a maka shaida kai mumini ne duk wanda kuka ga yana kula da sallah akan lokaci to shi mumini ne shi yasa idan kaga kana sallah akan lokaci kana karanta alqur'ani Allah ya maka wannan rabon kana samun lokaci wallahi ka hutar da da, da, kwakwalwanka ka kwantar da hankalinka ka samu babban dafa'i ka samu babban jalabi ba dafa'in da ya kai wannan ba jalabin da ya kai wannan kaga Allah ya barka kana sallah kana ibada kana karatun alqur'ani shine babban dafa'i da a yi da a yi da kai ba za a iya karya ka ba wallahi ayi ayi ayi ba za a iya da kai ba amma idan ka ga mutum baya sallah yana wasa da sallah saboda kasuwancinsa ko saboda sana'ansa ko saboda holewa da jin daɗin rayuwa ko haka kawai ma a zuciyarsa aka saka masa rafkana ga barin sallah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un to wannan ya halaka ya halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabbansa ya ce masahabbansa ba don yara ƙanana da mata ba da na kusanta da da asubahi na saka wani limami ya yi sallah wa mutane na ɗibi ayarin wasu jama'a a baya na mu bi gidajen wanda ba su fitowa sallan asuba don mu ƙona gidajensu in ji manzon Allah za Allah ya ce da ɗayan ku ya san abin da yake cikin sallan asubahi da ko da ja da ciki zai zo sallan asubahi da ɗayan ku ya san abin da ke cikin sallan isha'i da ko da jada jindi zai zo sallan isha'i in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa sallam shi yasa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa waju ilat qurratu aini fi salah da yace uhibba ilayya min dunyakum salah ko at-tiba wan nisa waju ilat qurratu aini fi salah ko an-nisa wat-tib waju ilat qurratu aini fi salah النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة annabi ya nuna babban gurin da yake ganawa ya ji daɗi a zuciyarsa shine ya ganshi yana halin yin sallah ya ganshi yana yin sallah lokacin da mutum yake sallah yana ganawa ne da ubangijinsa almusalli yunaji rabbahu sallah kuma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tattaki ya je isra'i daga baitul haram zuwa masjidul aqsa sannan ya tashi sama ya yi mi'iraji tukwicin mi'irajin nan shine salloli guda biyar da manzan Allah ya dawo da su wanda ainihi an fardanta su salloli guda hamsin ne ainihin su salloli hamsin ne aka dawo da su salloli guda biyar wanda Allah ya ce kuma idan ka yi sallah biyar din za a baka ladan sallah hamsin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha wanda yayi sallah ya zo da aiki mai kyau kwaya daya za a bashi misalsalanta guda goma Allah zai bashi irin ta guda goma to ga girman sallah da falalan sallah shi yasa sallah ko kana kwance ne akan gadon mutuwa in dai kana cikin hankalinka to baka da uzuri a gurin Allah kai sallah idan zaka iya zama ka tashi ka yi a zaune idan ba za ka iya a zaune ba in da ka iya a tsaye ka yi a tsaye in sai ka jingina ka yi a jingine idan sai a zaune ka zauna idan sai a kwance ka kwanta in sai a kishinkiɗe ka yi a kishinkiɗe kai ko da da idonka ne za ka yi ima'i to lokacin sallah idan ya zo in kana cikin haicinka ka yi ima'i ka yi ima'i Allah ya ce wa iza kunta fihim idan kana cikin su ya rasulullah ana halin yaki aka ce dalilin saukan wannan aya a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sabansa kamar yadda yake cikin hadisin Abdarul Qutni daga Abil Ayyash Az-Zarqani yace wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna wani waje da ake ce masa Usfan Usfan ana cikin hali na yaki a wani kaulin kuma an ce gazwatu zatin raqa ne a wannan yakin ne ana yaki ana yaki ana yaki sai lokacin sallah ya zo sai sahabbai suka yanke suka yi sallah sai mushrikai suka tsaya sai da sahabbai suka yi sallah da sahabbai suka yi sallah suka idar sallan azahar ne sai mushrikai suka kama shi da yatsa suna ce kai mun yi batan kai ai da yanda suke sallan nan mun yi musu kwaf ɗaya ne mun kashe su gaba ɗayansu mun kwashe dukiyansu mun kwashe makamansu sai wani ya ce a'a ku tsaya ku tsaya ku tsaya ai akwai wani sallan da zai zo nan gaba wannan sallan ya fi musu ransu da 'ya'yansu da dukiyansu shine sallan la'asar ya fi musu ransu da 'ya'yansu da dukiyansu shine sallan la'asar ku jira da su zo wannan sallan kawai sai ga labari ya zo wa manzon Allah wayan kuru na wayan kurullah su sai sun gama tadbiri ba su san manzon Allah shi da wahayi yake hukunci ba kun gama shirya abun ku Allah ya bashi labari an ce dalilin wannan ne ma yasa Khalid ibn Walid ya musulunta saboda lokacin yana zuwa kawai sai suka ga an canja al'amari kawai sai aka zo salatul khawfi wa idza wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah ka tsayar musu da sallah a halin yaki faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wasu jama'a wato jama'an yakin kaman arabi gida biyu rabi su tsaya tare da kai ko wal ya'khudhu wal ya'khudhu faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum su rike makamansu fa idza sajadu falyakun falyakunu min wara'ikum wasu kuma su tsaya a bayanku ma'ana rabin sa wasu su tsaya a bayanku wasu kuma su tsaya suna sallah tare da manzon Allah watan san suna gadi amma waɗannan ma ba an ce su yadda makamansu bane su rike makamansa a hannunsu amma suna sallah kuma wal ya'khudhu hizrahum su kula sosai sosai su zauna cikin target sabila da akoda yaushe za a iya kawo musu farmaki waɗancan kuma suna gadin su wal ta'ati idan an yi sallah an yi sujuda ko ko an yi raka'a ɗaya wal ta'ati ta'ifatun ukhra wata su zo su waɗancan da suke tsaye kenan idan an yi kai raka'a ɗaya shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan sai su tashi su kawo sauran su cika sallar su kawo raka a ɗaya kenan shikenan sai su tafi waɗancan masu makamai su kuma sai su zo su jona da manzan Allah sai su ma su annabi ya sallaci raka a ɗaya da su sai su tashi su sake kawo raka a ɗaya an ce wannan duka kwaɗayin annabi Muhammad ya zama limamin ne in banda kwaɗayin annabi Muhammad ya zama limamin ko ba haka ba a yi sallan mana idan an yi sallan wani sai ya cika ma wasu wani sai ya ja abin amma sai aka ce annabin shi ya jira in yayi raka'a daya ya jira waɗannan su wuce waɗancan su zo su ma a cika musu raka'a daya sabila da kowanne ya zamo yana da falalan ya samu raka'a ɗaɗɗe tare da manzon Allah da mu tsaya a nan saboda lokaci gobe idan mun zo za mu fassara ayar daga farko insha Allah eh da akwai lokacin tambaya eh to bismillah na'am wannan ya ce yana gaisuwa malam da fatan ya sha ruwa lafiya na'am Uh, mutumin da ya kashe mutum sama da ɗaya kamar da mota aka yi buge mutane da yawa ya azumin sai zai kasance mutumin da ya bige mutane tun jiya da ake ta tambaya na bige-bigen nan mutumin da ya bige mutane a mota kuma mutanen suna da yawa suka mutu zai yi azumi ne na mutum ɗaya wato zai yi azumi sittin ne ba wai zai yi ma kowa da kowa azumin sa yayi sittin din wannan yayi sittin din ai sai ya mutu da azumi ya dai yi sittin ne dai kwaya daya idan yayi sittin kwaya daya idan kuma da akwai maganan diya to duka waɗannan rayukan za a bada diyyar su wallahu a'lam na'am wannan ya ce wai da gaske manzo Allah ya hana bandiri bayan an tare shi da ita a Madina da gaske manzo Allah ya hana mandiri annabi bai hana mandiri ba annabi shine ma yace ilinu hazan nikah wadribu biddufufi idan aure ya zo za a yi aure kar ku tashi ku yi aure kaman zaman makoki ba wanda ya sani a yi abu kus kus kus kus a'a a sanar da aure a yi announcement sannan kuma a buga duffi duffi shine alan su na kiɗa a wannan lokacin shine alan su na kiɗa a wannan lokacin ko ko ala na sanar da wani abu ya faru shikenan sai a ɗauka kamar dai yadda mata sukan kifa ƙwarya a cikin ruwa a ɗauki abu ana dum dum dum yana ɗan sauti hakan nan shine duffi ko ko dai shi mandiri wanda ake yin sa da fata wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kuma babu yanda aka ce manzan Allah ya hana kiɗan ma kansa babu yanda manzan Allah ya hana waɗanda suke ce kiɗa haramun ne akwai nau'in kiɗan da haramun ne akwai wanda ba haramun ba ne su zo za mu karantar da su wanda ba haramun ɗin ba ne amma kafin su zo su je su ɗauki fiqhul gina'i wal musiqa na na Dr. Yusuf Al-Qardawi ya yi ƙoƙari matuƙa cikin wannan littafin babban malami ne mu'asir yana rayama fiqhul gina'i wal musiqa za su ga bayanai akan ga waƙoƙin da suka halatta ga irin kiɗan da ya halatta ga irin kiɗan da bai halatta ba saboda addinin musulunci bai hana ma kowane nau'i na rayuwar ɗan adam bai yanke masa nishaɗinsa ba shi kiɗa yana da alaƙa da wujdan wato emotion ko abin da ake ce masa feeling ya ka tuna wani abu ko ko ka ji wani yanayi a zuciyanka ma dama ba yanayin ya ta tayar da saban Allah bane bai zama haramun ba shi yasa ko hadisin muslim da ake ce annabi ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wato shan giya da kuma mata da kuma kiɗa idan muka lura manzon Allah ya haɗa su ne gaba ɗaya kiɗa da shan giya da kuma mata zinace-zinace wanda idan ka je kasashen turawa za ka ga haka suke zuwa abin tare wani waje ne za ka gani ana kiɗace-kiɗace ga mata nan ana shan giya ana sauransu amma akwai nau'in kiɗan da manzon Allah bai hana ba gashi a nan nan nailul autar ba ma a nailul autar ba hadisi ingantacce ku yangan da tace tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka dawo daga yaki da nasara nayi alƙawarin zan zo na buga maka kiɗa na mandiri a gabanka aka dawo daga yaƙi ƙila mata mance ne annabi ya ce aje a kira ta ta zo ta buga abinta kaga da a ce haramun ne ba a bakace a cika bakacen idan dai bakace akan haramun ne an gane ko wallahu ta'ala a'lam
wannan ya ce Allah ya ƙara mala zaka Amin.
koyi me matsayin yin wazifa biyu a ɗarikan tijjaniya a rana ɗaya ko wazifa goma da ka iya yi ka yi abinka eh ɗayan dai wanda ka ɗauka ita ce wanda ka yi alkawari ma Allah shine ka yi wazifa a rana ka yi zikirin ka yi lazumi a safe da yamma amma idan kana da iko duk masallatan bauchi ka zaga suka yi wazifa Allah ya ma albarka Allah ya sa ka iya Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya kara mana san manzan Allah Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah ya kaɗe mana fitina kowane iri ne Allah ya samu ribaci rayuwarmu na duniya Allah ya sa kar mu yi asara a ƙarshen rayuwarmu Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya samu cika da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya Allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci Allah ya kaskanta kafirai da kafirci duk wani ƙarfin da yake sanya fi ƙarfin musulunci Allah ya kaskanta shi duk wanda yake tsayuwa gaban musulunci ya bawa musulunci barazana Allah ya wulakanta shi albarkan manzon Allah maulan mu Sheikh Dahir Bauchi Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Fatiha ma as-salatil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم